jikinka ya ci wuta wuta yana fita bal bal bal bal bal duka ga macijin jahannama yana saranka ga kunama yana sara ga zabaniyawa sunansu sun mun buku mun umuyun su kurame ne makabi ne ba ka gani duka sai duka ma su daki mutum ana cikin gana ma wannan azaba sai a ce kai ko zai ya haka ya ce annabi muhammadu ne zo su sun mun buku mun umuyin din da aka ce kurame ne sai a tsaye da su a lokacin annabi ya ce kai yaya ya ce azaba ake ya ce a kunce kana tsakiyar wuta sai a kama sasaran a kunce a kunce igiyar sai annabi ya rike hannunka ya ce zo mu fita nan ba gurin zama ba ne ya ce ba nan za ka zauna ba fita wayannan yarin ta kai mutu annabi ya rike hannunka can an annabi ya ce nan ba gurin zama ba ne sai ka fita kai al'umma na ne ba za mu barka ba yace dama muna da kuna da haƙƙi a kanmu annabi ya kama ka ya tilla ka a karba jibril ya tafke ka kuma ya je nemo wani a tafke a nemo wani a tafke ana eba yanda kaga ana tura abin nan na laka an ana ginin tsoro haka za a bayar sai a karbe ka kurin ka fita wallahi tallahi kana cikin wasu mutane wanda lahu na sunan ba imani na ƙwayar zarra eh a lokacin wani ya kwato ka ba ba za a iya ba sai dai rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai sai kwato ka a wane mutum kai da ka ga hannun wanda sai Allah Allah ya ce la ya sunan Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumara wa'annan mutanen annabi ya tattaro ku irin ku irin mu irin mu haka za a taro wajen miliyan nawa annabi ya je danna su a gidan aljanna to me za ka ba annabi me za ka yi ka biya shi yanzu babanka ya yi sai ya ga gurin nan kakanka ya yi sai ya ga lungun nan wannan kororo ko zazzagon wutan jahannama sarkinka ya yi sai ya ga ramin gololon jahannama kakan babanka ya isa ya higa sai dai wa ba mai ziga yi sai manzan Allah wannan yi ne sirrin da muke nuna muku ba mai yi to duk wannan kirarin ne ana yi ne a wancan ranar za ku ga daraja mai daraja Allah ya bada lada a nan za mu ga darajar manzan Allah sai abin da ka gani a duniya nan kaɗan ne sai an je can to yi ne mala yake gaya ma yace ta'amal kitabu kamal al-farish yazulu anka kullu anna wa tarin duk wani bakin ciki da wani taban zuciya da wani bacin rai in dai ka lura da littafin nan to gaskiya Allah zai dauke ma yi bisa ga dalili menene dalili li maulid sayyidin al-mustafa min arshadi ummatihi wa nasa ni maulidin saboda haihuwa sayidina na shugaban mu al-Mustafa zababban Allah mugutari ma annabi ne Mustafa ma annabi ne mujtaba ma annabi ne eh kaji zaban Allah najib shi ma zababbe ne najib din da kaji najib Muhammadu ne mujtaba Muhammadu ne Mustafa Muhammadu ne mugutari shi ma Muhammadu ne zababbe man arshe da ummatu wanda shi ne mafi zaɓin wanda zai shirya da al'umma ta wanda za kuma yana wa al'umma nasiya ga shirya ga nasiya don addini nasiya ne to annabi yana mana nasiya na abin da za mu amfana a duniya da abin da zai amfane mu a lahira sauran annabawan ma nasiya suke marasa daban ne walakin la tuhibuna nasihina sai dai an musu nasiyar wanda Allah ya kaddara bai da rabo ba zai ɗauki nasiya ba to amma zan nasiyar ma babu irin annabi Muhammadu yaya aka yi na فيا طالب العلم فارتعي به فما مثله مولد يمتده فيا طالب العلم ina mai neman ilimi ya kai mai neman ilimi farta bihi kai ga littafin kamal albari kai kiwo eh kai ga kaza ga ya kai kiwo ka ga abin da baka taba gani ba dan a littafin kana kiwo kana kiwo sai ka je ka ga wani haske wanda hasken ne aka fidda jauhari a jauharin aka yi sama aka yi ƙasa aka yi al'arshi aka yi kursiyu aka yi ruwayyaki aka yi wato falakai da burjai aka yi rana aka yi wata ka je ka yi yawo yi ne ya ce fada ta eh bai ba haka kudin za ka sa littafin ga ka dinga nazari eh in kana in kana kiwo din abin da yasa ya ce ma kiwo ba za ka ji yunwa ba eh ai da cewa dai kai ba hafi kai bincike farta mai kaunan annabi ya ga littafin nan ko ya ci ko bai ci ba zai manta ya cin ko bai cin ba don a koye ki yanzu ai kuna kiwon ba kwa ji cikin ku yana cika da farta kai kiwo kana yi sai ka ji ka ka koyi haka malam ya gaya mana fama mislu mawallidin ya tamadda babu wani littafi da ya kai misalin wannan ayaban annabi eh littafi ne in dai yabo ne na annabi babu irinsa eh babu irinsa saboda kai ta yawo sauran littattafan ba za ka samu inda aka ɗauki cikin mahaifiyar annabi annabi adamu ya zo ya fadanci ba annabi adamu ya yi fadanci annabi yana ciki haka ne ko annabi idrisu ya yi fadanci annabi nuhu ya yi fadanci annabi ibrahim ya yi fadanci annabi Ismaila ya yi fadanci, annabi Isiyaka ya yi fadanci, annabi Musa ya yi fadanci, annabi Salihu da annabi Hudu sun yi fadanci, sannan annabi Isa ya yi fadanci, saboda bayyana martabar. Sun zo inuwar mai inuwa sun yi fadanci sai a wannan littafin. a wannan littafin ne za a ga lahirawa sun zo duniya eh lokacin da ta zo haihuwa lahirawa eh maryamu binta imranan ta zo in gozo ma afiya bintu muzahiban ta zo in gozo ma da hajara matar annabi isma'ila annabi ibrahima ita ma ta zo in gozo ma to wannan littafin ne za ka samu irin waɗannan bayanai sauran littattafai ba za ka gani ba wannan littafi ne za ka ji annabi guri ɗaya guri kaza ya zauna shekara dubu goma sha biyu dubu sha ɗaya dubu goma dubu tara dubu takwas dubu bakwai dubu shida dubu biyar dubu hudu dubu uku dubu biyu dubu ɗaya to sai a wannan littafi namu za ka ji irin wannan munzuloli ya za a ce kafin ka samu littafi mai yaban annabi irin wannan to aka yi ruwa rana shi malam yake nufi littafi ne mai daraja fala ajaba na'am fala ajaba an gada na faha fala ajaba babu mamaki an gada waye gari rauratin dausayi faza haka za ka ga yayi furanyi mahasinin gwanin ki shi daga cikin na fa'un kuma za ka gani wato ga kanshi yana tashi wannan daga Allah ne zai gani Allah ya sa alkhairi yana ta sauka daga ma inda ba a sani ba in dai kana karanta wannan littafi to in Allah ya yarda wata ran ka zama abin a ganka eh wata ran ka ganka duk inda ka zauna kana kanshi eh mutane in dai kanshin annabi ya ratsa ka hasken annabi ya ratsa ka to mutanen da suke kusa da kai ma sai an ga alamun haka babu mamaki in kana malami dan karami kana zo ka zama babba a lokaci kankani amma minahul ilahiya to abin da za ka kuma mawahibul luduniya to ka tsaya da yaban annabi eh albarkacin annabi inda karatun ka bai kai ba sai Allah ya cika sa maka sai Allah ya cika sa maka sai waye gari inda baka tunanin za ka Allah ya kai ka mazoyin manzon Allah wane mutum ai mun baku labari akwai wanda ya je ziyaran annabi sun je zamanin da suna tafiya fatake fatake da yawa eh to da aka je wani ya bayi sako ya ce duk Allah wane idan Allah ya kai ka Madina lafiya ka gaida min da shugaba to kuma sai Allah ya mantar da shi bayan ya gama ziyarar sa Madina zamanin tafiyar kafa shikenan an kama hanya ana dawa har an yi tafiya zango ɗaya ko biyu sai tuna a to aini wane ya ban sako ya ce na gaida annabi gayi kuma mun baro Madina ni kuma na manta shi kuma zamanin da ga kura ga zaki duk da haka yace amma ya za a yi dai gaskiya sai na iya da aiken da mutane suka ce wane mun zo zango wajen biyu tafiyar wajen sati kusan kwana goma ana sauri in ba sauri sati biyu maka da madina wanda za ka koma yace ba komai ni dai sai na yi da aiken nan da ya je magarba ya yi ya yi magarba aka yi isha ya je samu annabi ya ce manzon Allah wane ne a gari kaza ya ce in na zo na gaishe ka shi ne na manta ban gaida kai ba amma yanzu na tuna na faɗa bayan ya yi gaiso shi kenan shi ma ya kwanta ya gaji da ya kwanta ya gaji sai ga annaba a mafarki manzon Allah ya tahi ya ce ya kai baban alƙawari ya ce ya rasulullahi sunana ni ba haka ba fa ya ce a yau na naɗa ka sunan ka baban alƙawari sai annabi ya ɗan taba shi da kafa haka da ya ɗan taba shi da kafa da ya tahi sai gani a maka yawa yi ne muke cewa inda ba za ka je ba in hasken ya taba ka sai ka je daga dan motsa da aka yi shi ya dauka barci ta yi tayin da zai yi shi yana madina da annabi ya dan taba ya kai to yana ta yaje gan shi a maka shikenan inda ba za a je ba sai a sati biyu shikenan daga dan zungurin sa daga to haka annabi a mafarki in wani abu kake nema daga ya dan taba ka shikenan qur'ani ne ilimi ne kudi ne in dai dan zungure ka ya dan taba ka shikenan yawwa to kaga yadda lamarin yake to saboda haka in ka dage da wannan san annabi eh ko da abin da kake nema kaɗan ne daga hasken na annabi ya haɗu zuwa ciki kaɗan din ma ya zama mai yawa kaɗan din ma ya zama mai yawa to shi malam yake nufi da mu dan mai hankali ya gane na'am لقد جمع الفضل جامعه وفاز بنيل المنى ونجح lagar jama'a hakika an tara falalu jami'a wa duk wani falala wanda zai taro komai da komai wa faza duk mutumin da ya riya kamar alfarhi to duk falalan da ake faɗa mutum ya dace domin a cikin wannan munzuloli da muka fice na baya to ba inda annabi bai addu'a ba eh kar ka ce wai littafin ko baka samu ba ka dinga bin wannan darajojin a guri kaza yayi addu'a kaza to kiyasi za ka yi wa kanka gunda aka samu abu kaza to kai kuma sai kai wannan addu'ar gunda kuma aka samu daraja kaza annabi yayi Allah ya bai daraja kaza to wannan addu'ar za ka yi to duk abin da kake nema a duniya wannan yana na ɗari uku da sha uku za ka dinga yi ɗari za ka dinga yi to iya irin darajar da kake nema ka duba martabobin da annabi ya bi martaba kaza ya samu darajar arziki martaba kaza ya samu ɗaukaka martaba kaza karatu martaba kaza ilimi to waɗannan guraren za ka bi abin da ranka yake so kai kuma kai ga gurin sai ka yi kiwo dan ba iri ɗaya bane amfanin wani gurin goba ne wani gurin inabi ne wani gurin ayaba ne wani gurin abarba ne wani gurin kuma ka je kuɗi ne a tare abin da ranka yake so shi yasa dama yace farata'a ka kula ka koma can baya ka gani a manzila kaza a hijabul qudra wannan addu'a yayi hijabul minna wannan addu'a yayi hijabul shafa'a wannan addu'a yayi duk abin da kake so a wannan hijabin kai kuma sai ka dauka sai ka yi kiwo dama namu ne annabin namu ne littafi namu ne kuma an yi ne saboda yaban rasulullah ba karanta littafi za ka yi kamar ba kai kiwo eh haka ake yi ai duk abin da ka kyalla yanzu daga ka rike wani baiti wani wani matsayi da annabi ya samu wani abin da ka fara yi ka gani duk ba wanda ya sani sai dai a ganka Allah ya ma wani baiwa eh ai dama dan ayi ne aka faɗa da ba a zo a yi ba za a fito da adoyin fili ba yawwa tun da kaji akwai su qudusun fala rabbana wa rabbul malaikati da ire-iren su to duk wannan abin da ka gani ka duba wannan wannan hijabin a hijabin wannan addu'a aka yi aka keta hijabin to kai kuma sai ka ɗauka akan biyan bukatanka in na arziki ne akwai hijabin riziko in na ceto ne akwai hijabin shafa to akwai hijabul qudra akwai hijabul minna akwai hijabul rahama akwai hijabul barkaja akwai hijabul azma to nan gaba ya rage naka mun kora ka gona ko kai roro a tsaye ko kai a tsugunne ko kai a durƙushe ko kai a sunkuye wake ya nuna kurin karore kayan ka alfarma ya nuna sai roro Allah mun gode maka to ya za ya ce ya taro komai wa ba yanzu nan za ka rabota binain muna da samun abin burinka wanda ja kuma za ka ga mutum ya rabota in dai ka rike sirrin da yake littafin nan wallahi duk abin da kake nema a duniya cikin sauki Allah zai maka
wato khairajun wa amadun man sadaruhu bi hubbin nabi wa zuwaihin sharaha wasu kai raju akwai yau su kai raju wanda bayan shehu tijjani ya koma ga Allah malamin da ya haskaka mazaban shehu tijjani ya yi littafi daban-daban ya fi tamanin wasu malaman sun ce ya kai ɗari wasu sun ce ya fi ɗari biyu ma to wannan malam shehu suka yi rajin masoyin annaba ne wa ahmada da ahmadu min sadar ya tsakiya ta yibbun nabi yana son annabi wa zawihi da duk wanda ya taro in shara'a saboda yaye kirji
adibu zamani wa alimuhu fama misluhu linnabi madaha adibin zamani shi shehu suka yi rajin shi Ahmadu Tijjani radiyallahu anhu adibu zamani masu ladabtar da mutane ne a zamani akan san annabi eh ana koya mutane ladabin san annabi shi a san annabi sai da ladabi in ba ladabi yayi ba zai yi ba dan annabi sai da ladabi zaka ji qur'ani ladabin yake koyarwa eh yana cewa ya walladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul la tajaru qawla ka jari bari kulli ba'i nan ta bada malamu wa antum la ta illa alladhina yaguruna azwaj inda ulaika alladhina amtana Allah qulubuhum li taqwa duk Allah yana magana yana cewa idan kun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana cewa in ja kun fazi kun bina bayin fa tabayyanu an tusibu qauman bi jara fa tusbihu ala ma fa abdu nadimi wa lamu anna fiikum rasulullahi law yudikum fi kathirin min al-amri la anitum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubi wa kara ilaykum al-kubra to kaga duk ladabi ne eh kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ku daina kiran annabi ka duwaye ba alikum bara nan ta kar ku kira annabi kamar yadda shayi zai kira shashi mutanen da suna kira haka ce to abin da kuka yi ba daidai bane to yi za a shi annabi ladabi ne duk abin da za ka yi kai ladabi abin da ya za mutane a al'umman annabi za su yi ga wuta ba ladabi ba ladabi mutum mutum mutum za ka je yana ya muhammad ba wani girmamawa Allah yana kiransa da ya nabiyillahi ya rasulillahi ya habibillahi imana ai girmama annabi wani abu ne mutane yanzu ga yi a cikin mu suna faɗan abubuwan da bai kamata ba akan haƙƙin annabi ba ladabi za ka sunkuya sahabban annabi idan an kira annabi sai kaga mutum kaman goyi da zai taba ƙasa in kana zaune da su ban ka gama sunan annabi wani ya fara kuka sai an ɗauke shi eh kuma idan ka gama sunan annabi sai sun rusuna haka haka alƙali iyar ya ce mu ɗan sunkuya kaɗan bayan sunkuyawan kuma mu dinga kallonsa da sunkuyawa da girmamawa da tsoro da so da kuma tawari da kuma wato ka ji tsigar jikinka yana tashi an kama sunan annabi ai wa annabi ladabi Allah maɗaukakin sarki ya ce wato aziru wato waƙiru musamman matsayinsa ko mu bayyana wa mutane matsayinsa to ya za in dai adibu zaman ne to shehu suka yi rajin irin wannan bayanin duk yana nunawa mutane a so annabi bil haƙi a tsaya dan annabi duk mai ƙaunar annabi ya mai da hankalinsa kan annabi bayan Allah fa idan imamu malik ya kama sunan annabi wallahi yankwanewa yake eh sauran mutane sun kai biyar ko hida wannan ka kama sunan annabi wani kuka zai yana kai shi in kuma Abdullahi dan Mas'ud ne ma yana karanta hadisi sunan annabi ya biyo ta kai ma bakinsa kabewa yake akwai wanda an kama sunan annabi jinin annabi ne wanda jibi yake yi na jini maimakon gumin ya fito gumin kamar jini jini zai fito saboda saboda razana da tsoro da girmama annabi to ya kamata mu ya dace mu girmama annabi fiye da kowa eh mu dinga ganin girman annabi a zuciyarmu mu dinga ganin martaban annabi a zuciyarmu mu dinga girmama shi fiye da yadda ya kamata mu girmama shi duk abin da za mu yi a rayuwar mu za mu iya yi don annabi in za mu samu abu ya zaman to kurin ko ma meye ne don annabi za mu yi alkhairi don annabi za mu bayar mu dinga yi wani a ɗan uwanmu ya zo mai ƙaunan annabi in yana son annabi mu ji muna son sa duk wanda yake son annabi mu ji muna ƙaunan sa eh mana kuma ana yin abu an taka mana birki saboda annabi mu tsaya in za mu yi sai mu yi mu kula da sunnansa mu kula da hadisansa mu zo iyayensa mu zo ƴan uwansa mu zo jama'ansa mu zo danginsa mu zo qur'anin da aka sauke masa mu zo hadisansa ko mu tsaya kan gaskiya da kula da sunnansa da raya sunnansa komai mu dinga yi sunna da ya dora mu akai mu tsaya bil haqqi to mu koya mutane wannan duk wasu karambani da mutane suke a zamani to inna ayan musulmi ne Allah ya shirye su Allah ya reza ma kana dan musulmi kana annabi mutum ne kaman kai kaman kowa to ai kaga wannan babu ladabi nan babu ladabi nan babu ladabi wanda ya koya musu amma mun sani kurin shi musulmi dai a nima zauna da musulmi lafiya in mutum dan wankan musulmi ne to nan silili ba daɗi shikenan in ka ce Allah ya hiriye ya fi komai yi mana duk abin da yau za a yi ba a yi sa abin da jiya aka yi ba shekara dubu da ɗari ɗaya da sha ɗaya da ya fice ai an yi abin da aka yi ko to ba zai kai abin da yau za a yi ba daga dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya abin da aka yi wala har ta yi kiyama ba a yi sa'ayi ba kuma ba su cimma nasara ba to saboda haka annabi lamarinsa gaba yake wanda zai bi ya bi dan Allah ya tseratar da kansa kuma annabi ya zai masa sila na tsira wanda ba zai bi ba ya game da wahala eh mu so annabi mu tsaya dan annabi mu daina ganin komai mu dinga ganin girman manzon Allah kuma an ka raba annabi mu dinga ganin daraja ka duk abin da ya raba annabi mu ga darajarsa ko ma menene fa mu ga darajarsa eh jakin manzon Allah an kawo tarihi ka ji kaman zaka kan ku jakin ya bi ta kanka ka ji kana son haka sahaba ura kumin annabi mu ji muna son eh aku awakin gidan manzon Allah mu ji muna kaunar yi mana jejin da annabi ya taka ma mu dinga begen jejin duhuwar da manzon Allah ya ga ya fita kamar irin su daibat wanda ya ga ya gamu da wata macijiya eh hama buna haima nan ma mu dinga ganin mu dinga jejin ma an bi da kai ka dinga ganin darajar jeji da duk guraren da ya taka ina so fata an fahimta to wannan shi yasa malam ajibu zaman mai ladabtar da mu a zamani eh wa alimahu ko malami ne masanin wannan fama mislu ba a samu misalinsa ba lin nabi madayin wajen yaban annabi shi dai yaban annabi yayi iyayi to masu yaban annabi suna da yawa suna da yawa masu yaban annabi ba za kuma ku gani ba sai an yi galle tattabai wata ran za mu kawo muku ma'ajamar shu'ara'u idan kuna bi na ina kirge masu yaban kadai a cikin yawa alwafi alwafiyat alwafi alwafiyat za mu samu masu yaban annabi aƙalla aƙalla ba mafi ƙaranci ba mu samu ba za mu samu kimanin mutum ɗari biyu alwabi alwabiyat masu yaban annabi ne to saboda haka mu tsaya wayannan bayan Allah ne masu yaban annabi suna da yawa wanda muka sani a wannan zamani namu kamar shehu busuri shehu busuri ya yabi annabi ba abin da za mu ce maza shine mai hamziya ko to ka gani akwai shak shi ma wanda ake kira al'arihu shehu billahi shek abdulgina annabilisi to gina annabilisi dan ismail ibn yusuf annabahani yana yawan kawo waƙe-waƙensa mai waƙen annabi ne shi ma kuma sannan bayan za ila yau akwai wani malami wanda ana kiransa da wato malami ne shi ma babba ana kiransa da shehu wato abin nan ba na labarin sunansa alfazazi alfazazi shi ne yi ishirina yi ma mutumin andalusiya ne to yi ma yana daga masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yi littafin ishiriniya kuma saboda an yi idan Allah kullum littafin ka gani kamar yau aka yi shi kullum daraja yana ci gaba daga nan kuma har tayin kiyama darajar ishiriniya kullum gaba yake yi to bayan wannan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka sani masu yaban annabi akwai abdullahi dan rawaha abdullahi ibn rawaha shi mai yaban annabi ne shi bayansa kuma akwai hassan hassan ibn sabit hassan dan sabit yi ma yana daga cikin masu yaban annabi bayan hassan dan sabit ya yaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abu zaid al-quraishi shi ma mai yaban annabi ne eh shi ma abu safiyana dan harisu a sahaban annabi to abu safiyana shi ma mai yaban annabi ne eh akwai safiya bafar manzon Allah safiya binti abdul mudallabi to ita ma ba ta yaba annabi bil haqq eh dan malaman hadisi da yawa sun rawaici yaban da taiwa annabi eh sayyidina abubakar shi ma yana daga cikin masu yaban annabi sayyidina Umar yi ma haka Usman ma haka to sahabban annabi ana kirgawa wani ya yaba annabi wani ya yaba annabi Allah ne kadai ya sani akwai Abdullah ibn Zab'ari shi ma yana daga masu yaban annabi akwai Abu Izzat al-Jamhi duk wannan masu yaban annabi ne to mu ma kar mu tsaya mu zan muna akwai Malik dan Awfi an-Nasri shi ma mai yaban annabi ne sannan akwai Qais dan Bahar al-Aijai shi ma mai yaban annabi ne kuna ji da kuma sannan akwai amru bin subaihi shi ma mai yaban annabi ne akwai abbas bin mirdas akwai kulayb bin usaidu akwai nadiga ajjadi to haka muna bi muna bi muna bi sai mu zo da masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam kimanin masu yabo daban-daban za mu tarar da yafi dubu eh kar a barku a baya eh kai ma ka yi kokari ka yabi annabi in kayi kayi ya gagara ka nemi littafin da ake kiransa da majmu'atun nabahani za ka nema wasu baitoci da aka yaba annabi biyu uku hudu dai ka haddace in ba wannan ba kuma ka haddace wasu baituka daga ishiriniya yawwa ko hamziya ko alburda baiti biyu uku ka haddace daidai gwargwadon ka daidan da aka kira ka wannan zo ka yaba annabi sai ka rera wannan baitocin dama an kayi waƙar waƙar da aka yi kai in ma da wani abu da ya faru a wakar tun da kai da kyakkyawan niyya to kana da limami akan waƙa wannan shine tsarin da ake bi a yaba annabi eh in kai wanda yayi to kana da hujja to saboda haka wayannan bayan Allah sai shehu suka yi radu to sun dau tuta da ya gama wannan annabi namu dan a zamanin ma babu irin sa fa ma'anam shama'iluhum شمائله بتقى كملا فتم كتاب كمال الفرش shama'iluhu dabi'un tadodin annabi eh bituga da tsoron Allah kamulan aka cika yi da tsoron Allah aka cika dabi'un annabi eh dan dabiyar annabi alqur'ani ne abinda qur'ani yayi umarni annabi shi yake bi abinda qur'ani ya hana annabi yake bari eh fatammal kitab to jama'a malam yace mun cika littafin kamalul farhi na wannan littafi na kamalul farshi eh qalahum malam ya gaya mata ifammi da bakinsa abdullahi ibn muhammad ibn hashimi alwazani la daballahu bihi Allah ya tausasa masa Allah ya rubuta mata wa qarrazahu aidan kuma ya koma ya ci gaba da wani takadirin ashab wani saurayi ne alfaqihu masanin fiqihu al-adibi mai ladabtuwa sunansa da yawa tabi'i Muhammad al-Bairawu ashanjidi bi qawlihi da fada ta sai yana cewa
رأيت مولد خير الخلق متوج بأكاليل وأنواري ra'ayi ina gani muwallidu haihuwar khairu lakalki mafi alkhairin halitta ni'ima ne ko kuwa ko ni'ima ko ni'ima yasa eh no mutawajjin kambi biya kalilin da za a maka da ikilili amma kan bi da ikilili wa anwarin da haske mm.
فأظهر الدر من مكنون جوهره من كل علم ومن أطهار الأشعار ma zahara durru Allah ya bayyana diamond min makanuni jawharihi daga taskataccen jawharin nan nasa min kulli ilimin na kowane ilimi wa min azhari al-ash'ari da kuma wato waƙe-waƙe na wasu mutane
سكاي رجو نصرة المختار دينه لا غرو وإن نصر المختار أنصارا kamun yau suka yi rabi nazaratul mukutari dinahu ya tsaya da taimakon addinin annabi eh lagarwa ba mamaki wani na nasarar mukutari duk wanda ya tsaya da taimakon addinin annabi ansaran Allah zai taimake shi nazi ne in tansurullah yansurku wai sabbi ta dama ku to waka tabahu ya rubuta wannan bi kalami da alkalamansa Muhammad al-Bairawi eh buna amanatallahi ashanjidi wa baqahu Allah Allah ya fahimtar da shi to za mu tsaya nan kuma Allah ya kai mu kuma sai a karasa alfarman manzon Allah Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama to jama'a aiwa annabi salati goma eh Allah ya kara annabi daraja dalilin wannan niyya da muka yawo ubangiji Allah ya daura wuyin mu bukatun mu da mu da ku duka Allah ya biya mana to za ka ya da karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji darajar manzon Allah bismillah da kullu huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji a karanta ba alaji kai gama bismillah da lawo da sha daya zazzabi yana damunsa Allah ya yi masa Eh, Allah ka bayi sauki Allah ka sa ya zama kafara jama'a akwai bakin mu da suka zo daga nesa ina malamin sun lara kulhuwa kafa uku uku iyaye da walidai da malaman mu da Allah ya kai musu kuma fatiha da salatul fati nan niyya da muka yi da addu'ar da muke akan ismul azamu to bukatun mu Allah ka biya mana Allah ka kafa mana almajiran mu kowa Allah ka rufa masa lulubi Allah ka kai wa almajiran makarantar na daukaka Allah ka daga darajar alfarman annabi Muhammadu duk wani kunci Allah ka yayi bayan Allah da suka zo karatu Allah ka bada mu kunyar abinda za a ci a sha mu yi bukata da mu da ku Allah ya hore mana marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya mu masu lafiyan kuma Allah ya kara mana lafiya Allah ka yarje mana Allah ka amince mana da duk abin da muke nema saboda ƙaunar da muke wa annabi kunci na rayuwa Allah ka ɗauke shi alfarman wannan annabi na Allah ka tsaya mana da irin naka tsayawar Allah ka iya mana da irin naka iyawar saboda darajar wannan annabi na namu lokacin ya zo ka samu cika da imani bukatun al'umma gaba ɗaya Allah ka biya musu namu bukatun Allah ka biya kasar mu ta zauna lafiya ka tabbatar mana da imanin dalilin wannan ismi da muke ja Allah ka kafa mana bayinka duk wani kunci Allah ka ɗauke mana shi sai alkhairin da ya dace da mu da jama'ar mu da makarantar mu da almajiran mu ba dalilin ismilar azaman nan Allah ka sauke mana shi dalilin hailala kuma da muke duk wani alkhairi da ya dace da duniya da al'umman annabi gabar yamma kudu arewa to Allah ka tabbatar kuma duk wani sharri a dalilin hailalan nan da muke ko kaddara ne wanda zai afku ga al'umman annabi Allah kau da shi kuma a dalilin hailala duk wanda suka rasu Allah ka ji kansu kai musu gafara rayayyu ya zama fidda'u gare su zuri'a ka inganta su ƙasa ya zauna lafiya ka sa musulmi mu samu ɗauka a nan duniya da kuma koma lahira a dalilin ismin nan da muke ja duk mai bahi almajiranmu da jama'armu da muke addu'a Allah ka sauke masa mai neman ludufi da arziki Allah kai masa wanda yake so ya ga ya kafi da kafansa Allah ka tsaye da shi alkhairan da muke roƙa mu wanda muka sani ne a wanda ba mu sani ba Allah ka fi mu sani ka sauke wa garinmu da karkaranmu da lardinmu da jama'armu da almajiranmu da garadanmu da duk jama'armu Allah ka sauke ludufi ka rabbara mu da talauci ka azurta mu kai mana rufin asiri saboda wannan salati ladan ismin na ladan hailala Allah kai wa annabi alfarman manzon Allah bi sirr al-fatihatul kitab a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم علي حق قدره ومقداره العظيم an sallama jama'a alaba da lada an sallama jama'a alaba da lada